أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أيها المسلمين yau ma gashi cikin yadda Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na alkamis wanda ya zo daidai da ashirin da uku da biyu ne ko? ashirin da biyu ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara gashi allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin tafsiri mai suna rabbul azhani ila ma'anin qur'an asalin tafsiri mai wannan tafsiri shine shehin malami abubakar mahukuri allah maɗaukaki ya gafarta masa da kuma ƙarin bayanai da ta'aliƙat da tabbatar da ainihin abin da ya tabbata a cikin littafin da malam aliyu albami ya yi ya ambace shi da suna idahul ma'an ala raddil azhani ila ma'anil qur'an shi ma Allah maɗaukaki ya saka masa da alkhairi a muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya sa wannan karatu muna yin sa don neman yardarsa in ba manta ba muna karatu cikin suratul shu'ara a jiya mun ajiye karatu daidai kan aya ta 183 don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta 100 da tamanin da hudu na نعم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قال له إنما أنت من المسحرين نعم وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين
Na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da ambata mana dangane da annabinsa Shu'aib alaihi salatu wassalam tare da mutanen da Allah madaukaki ya aiko shi zuwa gare su sune ashabul aika yana musu abi yace wattaqul ladhi khalaqakum ya ku mutane na ku ji tsoron ku kiyaye dokokin wanda ya halicce ku kaga wanda yi- wanda zai yi doka a bita a samu lada shine mahalicci da aka ce wattaqul ladhi khalaqakum ku ji tsoron wanda ya halicce ku wato ku ji tsoron wanda ya halitta ku wal jibillatal awwalin da ma ainihin halitta ta farko ma'ana al khaliqatul awwalin ay al umamul awwalin da ku da al'ummatan da suka gabace ku Allah shi ya halitta ku don haka shi yake da hakkin ku bautata masa su wayannan al'ummatai da na gabace ku alladina kalu ala khilqatin wanda suka- sun kasance akan wata halitta wa dabi'atin da dabi'a azima mai girma ka annahal jibalu silaba idan kaga al'umman farko a wajen ƙarfinsu da girmansu sai ga mutum kamar dutse ga kauri ga tsawo ga ƙarfi Ha, wanda aka ce zai zo ya samu dutse ya kwakule da hannu ya yi falo ya yi bedroom ya gidansa ya za ka kwatanta irin wannan mutum faman kalaka shay'an to duk wanda ya halicci abu fa idamu zalika shay'i ahwanu alayhi duk wanda ya halicci abu ya rasar da wannan abin da ya halitta ya fi sauki akan halitta shi wai halittar da Allah ya ma ba ta kai ainihin wahalar kashe ka ba kashe ka ya fi sauki abin Allah a kan halitta ka wa shara ila ba'atihim sai ya yi nuni zuwa ga kan wato rauninsu wa kowace man kana qablahu da ƙarfin al'ummatan da suka wuce gabaninsu wato yana nuna mutanensa al'ummarsa da Allah ya aiko su ya aiko shi zuwa gare su su masu rauni ne na gaba da su sun fi su ƙarfi fi kalimatin sahalatin silsila a cikin 'yan kalmomi masu sauƙi ko masu tsari wasu yaƙun laɗifin da ainihin jerin magana shine siyaki zirin magana wacce take mai tafshi wani zalika yusamma khatibul anbiya'i alaihi musallam da haka annabi shu'aib ake ce masa mai huduba ne na cikin annabawa qalu sai suka ce suwa ai ashabul aikati li shu'aib wato mutanen aika birnin sarkakiya sai suka gaya wa annabi shu'aib inna ma anta minal musahharin kai fa ba komai bane kana dai cikin wa'anda sani kawai kai kana daga cikin wa'anda aka sihirce su ay alladhina sihiru kathiran hatta guliba ala uqulihim wanda aka yi musu sihiri mai yawa har aka rinjaye hankalinsu ba san abin da suke wa ma anta kai ba komai bane illa basharun mithluna kai mutum ne kwatankwacin mu kaga sun cire mar annabta sun cire masa manzanta manyan mukalimi- mukamai biyu da Allah ya bashi yanzu sun rushe da wannan magana wa ma anta illa basharun mithluna kai ba komai bane face mutum irin mu a tobil wawi sun zo da wa ma lidilalati ala annahu jami'un bainal baina wasfaini mutanafiyaini dan su nuni akan cewa shi din nan ya hada sifofi guda biyu wanda suke korarru mutanafiyaini lil risala wato sifofi guda biyu da suka kore manzanta mubalagatan fi takdibi wai dan su nuna kaiwa matuƙa wajen kareta shi wal wasafani huma sifofin guda biyu su ne minal musahharina yana daga cikin waɗanda aka yi wa sihiri wa kaunuhu basharan da kuma kasancewansa mutum ya rauna anna kulla minhuma kafin fi man'in risala suna ganin kowanne daga ciki da wanda aka yi wa sihiri da ainihin wato tsingalimin mutum wannan ya hana ya zama manzo fa kaifa idza jama'a to ya kuma idan ya zan tsingalimin mutum common man sannan kuma gashi amma sihiri wa inna dhunnuka lamin al-kadhib lalle mu wa in dinnan mukaffafa yace ai malanta inna yadda sha'anin da lamarin yake muna zaton kai dai kana daga cikin makallaita lam yakadu bi annahu kadhib bas yanke ba basu faɗa kai tsaye cewa shi makalici bane lima'rifatihim bi sidqihi qabla da'awan nubuwati war risalah saboda suna da ilimi cewa shi mai gaskiya ne tun gabanin ya ce shi annabi ne shi manzo walau qadahu bi wasfihi bil kadhbi lakazzabahum atba'uhum fil har da sun yanke kai tsaye suka ce kai makaryaci ne to da ainihin mabiyansu nan take za su karyata su wa yadhhabu ma aradu min igwa'i abinda suke nufi na halakar da shi sai ya tafi sai ma suka ce fa asqit alaina kisafan in dai gaskiya kake ka sarayo mana ka rugudo mana wani yanki na azaba daga sama ai qidatun minna sama wani yankin aban sama ta faɗo arabi an san arabi shine ar-ra'd wai ya zo da wani yanki na azaba daga sama tunda shi ya ce ana marsa ko daga sama in kunta min as-sadiqin in ka zan daga cikin masu gaskiya fi risalatika cikin manzancin to ya akai
qala rabbi a'lamu bima ta'malun fakadzabuhu fa'aqadahum 'adabu yawmin dhullah innahu kana 'adaba yawmin 'azim na'am إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين na'am وإن ربك لهو العزيز الرحيم sai Allah madaukaki yace ga abinda annabin Allah Shu'aibu yace da su yace qala rabbi a'lamu bima ta'malu yace da su ubangijina shine mafi sani da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke yi Allah ya fi kowa sanin sa fa yujazikum bihi zai muku sakayya da shi fa kazzabu suka suka ci gaba suka karyata shi fa kazahum azabu yawmin dhilla wato sai azaba ta wani yini mai wata inuwa ya kama su iya sahabatun azallatkum wani gajimare ne ya zo ya musu inuwa ba da harin shadidin asaba bayan wani zafi mai tsanani da ya same su fa'um irat alaihim naran wannan gajimaren da ya musu inuwa maimakon ya ruwa sai ya ruwan wuta kaji masifa fahtaraku duk suka kone innahu kana azaba yawmin azim wato innahu yadda sha'anin da lamarin yake wannan azaba ta kasance azaba ne ta wani yini mai girma inna fi zalika la'aya lalle cikin wannan ma akwai aya a ban lura mani'atul lil aqil min takdhibir rusuli wacce za ta hana mai hankali karyata manzanni wa man talaba ayatul azabi wa min talbi ayatul azab za ta hana shi kuma ya nemi aya ta azaba mithlu dalbi ashabil aika kamar yadda su mutanen ashabul aikati suka nema suka ce fa asqit alaina kitaban min as-sama'i in kunta min as-sadiqin to wannan ayar za ta hana duk mai irin wannan niyyar ya aiwatar abin da ya niyya min isqa'il kisfi min as-sama'i alayhi falakan arsala alaihim rihum sab'ata ayyama an aiko musu ma wata iska ta kwana bakwai fashakka alaihim shiddata harriha tsananin zafinta sai musu tsanani bakanu ya dukulu na tatal arbi sai su tona rami loto a ƙasa su shiga waya dadu na harran sai su ƙara jin zafi fakaraju ila sahara'in suka fito wajen sahara rairayi فجاءت هم الصحابة بالريح اللينة الباردة sai wannan gajeware ya zo musu da iska mai taushi kuma mai sanyi fajtama'u tataha suka taru a ƙarƙashin wannan gajeware ashe ta lala ake musu mai kamar sake fa amtarat alaihim nara gajewaren sai musu ruwan wuta fataraku suka kone wa saru ramadan duk suka zama toka mala yace zakarahu babul mufassiri wasu masu tafsiri sun ambaci wannan unzur tafsir al-qurtubi ka duba tafsirin imam al-qurtubi jami'u ahkam al-qur'an a mujalladi na 13 shafi 137 wa wal bahr al-muhit fi tafsir da kuma bahr al-muhit mujalladi na 5 shafi 116 wa qaulullahi ta'ala da ma inda Allah madaukake ce وقال الملأ الذين كفروا من قومه من امتا masu jin dadi wa'anda suka kafirta daga mutanen annabi shu'aibu ga abin da suka ce la in tabatum shu'aiban innakum idan lasasirun suka ce wallahi har in kuka bi shu'aibu akan wa'azi da yake kiran ku na kadaita Allah da barin ainihin yin awu ba tare da ha'inci da ujoro ba ba tare da ƙarya a kasuwanci ba ba tare da algus ba to kun yi hasara kun tare ba shi da kokobo ya zo yana hana ku cin riba kasan da in kana wa'azi a daina algus zai ce ai bai san kasuwa ba ne wai ba a samun kuɗi ta hanyar halal wa ya gaya maka wai ai saniya sai da haram kaji Allah sauke ka sau shaninka zige gonar wani sai ta aji kana kiwon awaki ka buɗo su daga gidanka su shiga gidan makwabci su yi ta'adi kuma ka ce wai kai ka san abin da kake yi kana ɗaukar zunubi a kanka shari'ar musulunci ta ce duk wanda ya sai dabba to ya nemo musu abinci ya tirke su in ba zai iya ba a kotun musulunci kamawa ba ya a sayar a bashi kuɗinsa hukuncinsa kenan a sayar da garken a bashi kuɗin ya je ya ci abinci amma ba za ka sau dabbobinka ba ka ci da su ba su shiga gidan mutane su yi musu ta'adi su je gidan mutane su yi musu kashi su yi musu fitsari kai ma ka san wannan ba daidai ba ne gobe kiyama inda za a sai kasa akwai sakamako da ba zai daɗi ba don haka sai suka faɗi wannan fa akhadhat humus rajafatu wato sai tsawa ta kama su fa asbahu fi darihim jathimin sai suka wayi gari a gidajensu kowa ya gurfana ya mutu akan gwiwarsu allazina kazzabu shu'aiban ka allam ya gano fiha wa'anda suka gareta annabi shu'aibun nan kai ka ce basu ma taba wadatuwa ta rayuwa a cikin garin ba allazina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirin wa'anda suka kareta shi sune hasararru kun ga can sun ce wanda ya bi shu'aibu shine hasararre ashe wanda suka kareta su ne hasararru fatawalla anhu shi annabi shu'aibu da yawa abin suka ki suka ce sai sun yi cuta a kasuwancin su sai sun yi shirka su sai sun yi abin da suka ga dama sai ya rabu da su wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati risalati rabbi yace ya ku mutane na hakika ne kan na idda sakon ubangiji na gare ku wa nasahatu lakum na muku nasiha fa kaifa asa to ya zan yi bakin ciki ala qaumin kafirin dan azaba ta sauka kan mutane kafirai wani kuka zan yi wani bace rai zan yi wani bakin ciki zan yi babu daya daka kun ga sai Allah madaukaki ya gwada mana abin nan ya same su sun rigirgije sun zama toka wama kana aktharuhum mu'minin mafiya yawan su bazan mu'minai ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka shine mabuwayi kuma mai rahama ai jama'al izzata war rahma Allah ya hada buwaya da kuma rahama wa hunan tahatil qasas sab'a anan kisosin annabawa guda bakwai suka cike anan ta kare فكلها اتفقت على الدعوة إلى الله dukan wayannan kisosi sun haɗu ne bisa kira zuwa ga addinin Allah wa isbatin risalati da kuma tabbatar da manzanci wa amanatin rusul da nunu duk manzannin Allah amintattu ne masu amana ne wattifaquhum ala al-amri bittaqwa wa da'a dukansu kuma sun yi ittifaki manzannin Allah suna umarni ne da aji tsoron Allah a marda wal ikhlasu fil ibada suna umarni da ayi ikhlasi abota wa Allah tsantsa wal imtina'u min akhadh al ajri ala tabligh ar risala dukansu ba a biyan su lada dan sun zo da wannan wa'azi kaga wannan sai mu ya kawo ma abin da in ka bi za ka shiga aljanna amma bai ce ka ba shi ƙwangala ba ya ce in a jariya illa ala rabbil alami lana na bai kasance ba a wajen kowa sai wajen ubangijin salisu wamfiradi kullum bi nau'in min at-tashri kowane ɗaya daga cikin manzannin nan ya kaɗaita da nau'i na shari'arsa wa hiya ala iktisari kisar ta zo a takaice tasliyatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya rarrashi annabi sallallahu alaihi wasallama wa tadidin lil mukaththibin da narko ga masu ƙaryata wa ta'limin lil mu'minin da ainihin karantar da mu'minai na'am
wa innahu latam تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك على قلبك لتكون من المنذرين دون يا ريت بلسان عربي مبين وإنه وإنه لفي زور الأولين نعم أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل
haka yake ولو نزلناه على بعض الأعجمين yaya فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين kazalika كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم fayatiya فيأتيهم بغتة وهم لا يشكرون Allahu akbar فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون
na'am أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون Allahu akbar to Allah madaukaki a wayannan ayoyi zai gwada mana girma da muhimmancin alkur'ani babu wani littafi ba da yake tsaran alkur'ani duk wani littafi a bayan qur'ani yake littafi na gaske wanda Allah ya saukar to duka qur'ani ya kere su kamar yadda alkur'ani ya fi sauran littattafai haka annabin qur'ani ya fi sauran annabawa haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke tafiya akan karantarwar annabi sun fi sauran al'ummai duka alkur'ani ya gaya mana haka. amma ko kai dan al'ummar annabi ne sai ka ƙi bin sunnarsa to baka gaji annabi ba baka gaji annabi ka gaji annabawa Allah kiyaye mu so wai saboda mu gane muhimmancin alkur'ani karka yadda da wani wanda zai zo ya dare ka wai ga wata addu'a gundu yar guntuwa su dira biyu wai ta bi alkur'ani sau dubu ɗari shida Arzi ƙarya ne ƙur'ani ne ba Allah ce kul la in ijtamatil insi wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allah ya ce wa annabi ka faɗa musu ya Muhammad wallahi idan mutane da aljanu suke taro suke samina ka- taron ƙarawa juna ilimi ai tunda taron na ilimi ne an yi taron abinda ainihin yasa za a yi taron shine wai a zo da wani littafi da zai zama kunnen doki daidai da alkur'ani Allah ce ba za su iya zuwa da kwatankwacin su ba ko da sashin aljanu yana taimakon sashin mutane sashin mutane yana taimako kowa ya kawo fasaharsa da balagarsa da zalakarsa da iyayensa ba a yin kusa da alkur'ani to ya yan tijaniya suka ce salatin ba ta tafi alkur'ani kuka yadda kuma wai limaman ku ne ka ji mutum ƙato ya zaina ma karya wai ya ga annabi kiri da kiri ka ga annabi a ina duk wanda ya ce ya ga annabi ya gaya ma sifarsa duk wanda bai san sifar annabi ba in ya ce ya ga annabi karya yake in ya ce kiri da kiri ya gan shi ko zai ka ce to kai sahabi ne an huta a mafarki ku annabi ya ce duk wanda baya bin sunnar annabi ba zai ga annabi ba in ka ga annabi a mafarki ka san sifar annabi ka'ida ta nuna to sai a ce ka ga manzon Allah amma a mafarki amma ka ce wai kiri da kiri annabi ya zo wannan kana shirman kai wata tsohuwa ta je makka da mijinta hajiya ta rasu da a garin nan take tana yankari wata ta karu ce tana top kera kai kanar sunan tiket kenan tana tare su na gurin ba zane top kera ta ce ai ita ta ga annabi a haram ta ce ba da haram ne ta mai kyau ina kiran miji na ya zo gani ba shi da rauni ita ba wai tana yi don wani abu ne ba ta sani ba ne amma wayannan ƙarya suke yi mutum ce ba wai ya ga annabi a ina tukururu irinka Daka ƙura'ani bari ku ji yadda yake, Allah ce wa inna lalle shi alƙura'anin nan, latanzilu rabbil alamina, wallahi sauƙaƙƙen littafi ne daga Ubangijin talikai baki da, falaisa bi shi'iri, ƙura'ani ba waƙa ba ne. Karka zo kana waƙar ƙarya ta zaɓo, ka ce addini ne, ƙura'ani bai zo da waƙa ba. Wa ma'allam na shi'ira, wa ma yan bakilan, Allah ya ce bai koya wa annabi waka ba wakar ko bata dace ba da shi wala asatir al-awwalina kuma ba ainihin tatsuniyoyin mutanen farko bane ka san sun ce annabi qur'anin da yazo da shi waka ne wani gurin su ce a'a tatsuniyoyi ne na mutan farko wala gairi zalika mimma qalu kuma wani abu ba wannan ba wanda sun faɗa sun ce bokanci ne nazala bihi ruhul amin wani rai mai tsarki shi ne ya sauko da alkur'ani wani ne rai mai sarki jibrilu alaihissalam shi ne mala'ika jibril alaihissalam malamin annabi kenan an gane don karatu da isnadi ake yin sa in ka zo kace kai malami ne to a san malaminka a san malamin malaminka in aka bi wannan zirin ilimi ya tafi da martabarsa da daraja dubi lamba ta da wa huwa aidan ruhul qudus can an ce ruhul amin ko to malaika jibrilu shine ruhul qudus kama fi qaulihi ta'ala kama yadda yazo a fadin Allah da yace qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin Allah yace wa annabi ka gaya musu wannan alqur'ani nazzala bihi ruhul qudus ran nan mai tsarki malaika jibrilu kenan shi ya sauko da shi ya sassauko da shi daga ina ya zo da qur'ani min rabbika daga wajen ubangijin ka waye ubangijin muhammadu to ka ji bai sinadin qur'ani bil haqqi ya zo da shi ne da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu dan dai qur'anin nan ya tabbatar da mu'minai akan imaninsu wa hudan hali ne wannan alhali shi qur'anin nan shiriya ne wa bushra kuma albishir ya zo yi shi alqur'ani lilmuslimina ga waɗanda suka miƙa wuya ga addinin Allah su ne musulmi suratun na aya ta 112 wa kama fi kaulihi ta'ala kamar yadda ya zo a faɗin Allah maɗaukaki kul man kana aduwan li jibrila ka san yahudawa sun ce wai jibrilu maƙiyinsu ne shi yake zuwa wajen muhammadu ya kawo masa labarinsu na abun kunyar da suke Allah ce to ka gaya musu duk wanda ya zama maki ga mala'ika Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika ai shi Jibrilu shi ya saukar da alqur'ani a zuciyarka bi idnillahi da iznin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi yana kuma mai gaskata abin da ya wuce gaba gare shi na sauran littattafai wa hudan wa bushra lil mu'minin kuma shiriya ne da bushara ga musulmai haka ne ko man kana aduwwan lillahi duk wanda ya zama makiyin Allah wa mala'ikati makiyin mala'ikun Allah wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila wa mikala ya zama makiyin mala'ika jibrilu makiyin mika'il shi ma mala'ika ne fa inna Allah aduwwun lil kafirina to Allah makiyin kafirai ne suratul baqara aya ta 97 zuwa da 8 na'am to Allah ya ce shi ya saukar da wannan alkur'ani nazala bihin ruhul amin ala qalbika ay yatluhu alayka yana karanta maka shi faya'iyahu qalbuka zuciyarka sai ta haddace shi an gane قال الله تعالى وقال الذين كفروا كافرين cewa suke laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida wai me ya hana Allah ya saukarwa annabi qur'anin nan ga baki ɗaya irin sittin ɗin nan sau ɗaya suke tambaya Allah ce kazalika mun saukar da shi ne a rarrabe linuthabbita bihi fu'adaka dan mu tabbatar da shi cikin zuciyarka warattallahu tartila mun jera karatunsa daki daki wa qala ta'ala Allah ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala da gaskiya muka saukar da Qur'ani da ita gaskiyar ya sauka وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أيكوك بفاتي دان كذنب البشر قدوة إيماني أكوي الجنة كذنب يقرقلي قوة كافرت ذي جيوتا وقرآنا فرقناه قرآن من رباشي جزئي جزئي آية آية إذو إذو ربو سمني آ دمي لتقراه على الناس على مكتن دل النبي كرنت قرآن قمتاني سنسنو wa nazzalnahu tanzila Allah ya ce mu muka saukar da shi saukarwa kun ga wannan duk suna tabbatar mana Qur'ani daga Allah ne amma salatul fatin ka ba tana da irin wannan isnad ya kuta til farida ba ta Allah sauka sauran addu'o'i da ake kawowa na ƙarya a ce in ka ja daya ka daina ma sallah ka daina azumi kana shan wahala ne su sun san ga abu ɗaya da za ka yi kawai direct entry aljanna to wuta ba za ka yi don ba Allah ne ce ba ba annabi in dai na Allah ne to a ce kala Allah kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala sahabatu addini kenan amma kala shehu radiyallahu anhu kullu radiyallahu anhu kar shehu radiyallahu anhu na litakuna min almunzirin ku dan ka ban daga cikin masu yin gargadi masu wa'azi ay khussal qalba bizikri an keɓanci zuciya da ainihin wa'astuwa liyu'akkida anna zalikal manzila mahfuz dan a karfafa cewa wannan gurin zuciya guri ne kiyayayye war rasulu mutamakkinun min qalbi wato duk manzo yana da iko a dangane da zuciyarsa la yajuzu alaihi tagayyiru tagayyiru bai halatta jirkita shi ولأن القلب هو موضوع التمييز والاختيار saboda ita zuciya nan ne gurin da za ka zaɓi abu sai ka ji mutu ya ce abin mai mun ba a zuciya ce ba ka zaɓa ba wa amma sa'irul a'za amma sauran gaɓe fa hiya musakkaratun lahu an gore wa ɗan adam wa yadullu ala zalika alqur'an wal hadith wal aql alqur'ani da hadisi da hankali duk ya nuni akan haka amma alqur'anu faqad qala Allah ta'ala qur'ani Allah ya ce fi inna fi zalika la zikra lalle cikin wannan akwai abun tunani liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya kaga ga zuciya jikinka amma ba yanzu idan mutum ya zo faɗa ƙato ne sai wani dangane ya ba shi tsoro ya gudu ya ba ni ba da zuciya ko ya ƙi yin sana'a ce ai bai da zuciya ga zuciya mace ce zuciya ke to shine aka ce inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun lalle cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake da zuciya aw alqasama ko ya jefa sauraron sa wa huwa shahidun yana halacci akan abin da ake so ya koya suratu qaf aya ta 37 wa amma alhadithu fa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama amma hadisi sai faɗin annabi da ce ala wa inna fil jasadi mubga ku saurara lalle a jikin mutum akwai wata tsoka idza saluhat saluha al jasadu kullu in wannan tsokar ta kyautata to duk gagga jiki za ta yi kyau ita ce zuciya in ka samu qalbu salim ba mun yi ba ba zuciya in ta yi kyau duk gagga jiki mai kyau wa idza fasadat fasadal fasadal jasadu kullu in ta ɓaci to duk jikin ya ɓaci ala wahiyar kalbu annabi ce ku saurara ita ce ainihin wato zuciya imam bukhari da muslimu suka fadda hadisin nan hadisin nu'manu dan bashiru Allah madaukaki ya kare yadda gare shi wal aqalu inda hankali yayi nuni akan haka fa innal qalba idza gasha alaihi ita zuciya aka lillibe ta wa qudiyat sa'irul a'ba aka yanke sauran gabai lam yasul lil maqdu'i lahu shuhur wai misali in aka rufe zuciyarka yanzu kamar likita zai biya ka ba akwai anesthesia ba in aka rabka ma allura ce sai a zo a yanke ma hannu a buɗe cikin ka ai aiki duk jikin ba zai ji ba sai sun mayar sun rufe allurar ta wuce sai zogin kuma ya dawo a lokacin an rufe zuciyarka da wannan allura don haka ba za ka ji ba wai za a faƙa kalbu sha'ira bi jami'i ma yanzilu bil a'dha'i min al afan idan zuciya ta dawo to sai ya ji duk abin da ya sauka a dukkan gabbansa na wata annoba wal mundirina bi kasri zalim ay al mukawfina li qaumihim masoritar da mutanensu ay ar rusulu mithlu man taqaddama wato manzanni ne kaman waɗanda suka gabata mithlu man taqaddama dhikruhum fil qasas al madhkurati fi hadhihi sura kaman waɗanda ambaton su ya gabata cikin kissosin da aka ambata a wannan sura to Allah ya saukar da alqur'anin nan ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bilisanin arabiyyin mubinin da wani harci da wata luga da wani yare balarabe kuma mai bayani duk duniya babu yaren da ya kai larabci yaren manzon Allah ne yaren alkur'ani ne yaren addini musulunci ai bayyana da Allah ya kunu lafna na famu ma ya kunu saboda kar su ce mu ba ma fahimtar abin da yake faɗi wa fi qiratin bi tashdidin nazzala wa nasbin ruha wal fa'ilu Allah wa bil lugati al arabiyya wa innahu ذكر القرآن منزل على محمد wato an bata wannan alkur'ani da aka saukarwa annabi Muhammad shi alkur'anin nan lafi zuburil awwalina labarin sa da an batan sa yana nan cikin littattafai na farko kattaurati kamar at-taura littafin annabi Musa wal injili da injila linjila littafin annabi Isa ay dhukira fiha inzaluhu ala nabi al-mab'uth fi akhir zaman a cikin at-taura da injila an ambaci cewa za a saukar da wani littafi sunansa al-qur'ani a annabin ƙarshen zamani wa anna usulu ma'anihi muthbitatun fi kutubihi asalin ma'anonin al-qur'ani yana tabbaci a littafin yahudu da nasara معنى ذلك أنه أخبر في كتب أخبر في كتبهم عن القرآن أم باس لاباري دنقل إلى القرآن تكل تتفنسو وإنزاله آخر الزمان أم قيا مسلا سوقد شيئا كالشان زامني وأنه تعالى بيّن أصول معانيه في كتبه Allah maɗaukaki ya bayyana tushen ma'anonin alkur'ani a littattafansu Allah ce awalam yakun awalam yakun lahum alam yakun lahum ayatun yalla aya bata kasance ba a gare su ne suwa malace ai min hadhihi al-kuffaru min hadhihi al-umma kafiran wannan al'umma ba su ga wata aya bace ala zalika an ya'lamahu ulama'u bani isra'il wato malaman banu isra'ila su san alqur'ani ka abdullahi ibn salam wa ashabi kamar abdullahi dan salam asalinsa ba yahudi ne musulmi wa usayd wa fa'alaba wa ibni wa ibni yamin mimman amanu wa'anda suka yi imani fa innahum yukhbiruna bidhalika sun faɗi cewa lalle akwai maganar qur'anin nan a ainihin littafin mu wanda ba a birkita ba wa yakun bi tataniya wal ismu al qur'ani al ma'ruf na'am sai ce walau nazzalnahu da mun saukar da wannan alqur'ani ala babil a'dami a sashin waɗanda suke baibayi jamu a'jami wa huwa alladhi la yafsahu mutanen da ba su da fasaha su ne baibaye wa in kana arabi an nasar ko da dangantakarsa ta larabci ne amma babu fasaha bai iya ajiye wasalin larabci bai san balagarsa ba faƙara'ahu alaihim a karanta musu ƙur'ani ai al-kuffaru min al-arab ma kanu bihi mu'minina ba za su imani ba da shi ana fatan min ittiba'i dan ainihin kishi akan kansu bishi aw bi qawlihim lam nazil lam nazal alaina ma la na'lamu lam nazal alaina ma la na'lamu ba za mu gushe ba akan abin da mu ba mu san shi ba Allah ce kazalika ay mithul idkalina takdhiba bihi yadda muka shigar da yadda ake karanta Qur'ani nan salaknahu muka shigar da ainihin karyata ƙur'anin nan fi ƙulubin mujirmina a zukatan masu laifi bi ƙira'atin nabi ka ƙauli laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me ya hana a saukar da alqur'anin nan akan wani mutum daga manyan alqaryun nan guda biyu wa mithlu hadha yasudduhum an aliman bihi irin wannan yana kange su ga barin imani da shi mahama kanatul durufu wal ahwal di yadda zarafi da hali suka kasance hal yu'minuna bihi shin za su yi imani da shi Allah ce la yu'minuna bihi hatta yarawu al azab al alim ba za su gaskata qur'ani ba sai sun ga azaba mai radadi na'am ay wa hina idhil la yanfa'u al kafirina imanuhum a lokacin da suka yi imanin kuma bayan sun ga azaba to wannan imanin ba zai amfana da su ba walahum su'ud dar suna da mummunan gida bayatiyahum baghtatan wa hum la yashkurun abun sai ya zo musu a fiske bas bas sani ba sai kaga azaba bi itiyalihi fa yarawnahu sai su ganshi fa yaqulu hal nahnu munzaruna sai su dora cewa lil mu'minina fa yuqalu lahum la sai su ce yanzu mu za a ainihin saurara mana muminin su a kalu mata hazal azab Allah ce afa bi azabina yasta'jilu yanzu azabar mu suke gaggawar Allah ya kawo ta su'alu tawbikin wa ma ajhala man yasta'jilu azab Allah kai mamakin jahilci na wanda yake gaggawa yana so wai azabar Allah ta zo Allah ce afara aita kai shi afara'aita yace ba mu labari mana ayyuhal mukadabu jahalahu ko ka san jahilcin wa'annan fisti ijalil azabi yadda suke neman a zo musu da azaba da gaggawa bi zannihim annal muddata dawila suna zaton cewa wai lokacin yayi tsawo hatta zannu annahu la yatihim bakta battata har suke zaton ba wata azaba da za ta zo qala ta'ala imma ta'anahum sinin in muka je da su daɗi na shekaru don maja'ahun makanu yi aduna sannan abin da aka yi musu wa'adi na azaba ya zo musu ma agana an hun makanu yi martawuna abin da duk aka je da su daɗin nan ba zai wadatar da su ga komi min takirin mudda na jinkirin zamani la'anna kulla ma huwa atin qaribu wa waqi'un domin duk abin da yake tafe yana kusa ba ana cewa azumi saura wata biyu ba yanzu za ce saura sati biyu ko sati ɗaya kare haka zai ce to haka rayuwar mu za ta kare nan wa ma ahlakna min qaryatin an yi shi to anan za mu sashi ina
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da farko kafin a je ga karanta tambayoyi kamar kullum akwai sanarwa kamar haka. Ko da yake wannan ba sanarwa ne yace Assalamu alaikum ɗan uwa musulmi. Ina fatan malam ya sha ruwa lafiya. Allah sa haka amin tare da alaran ma malam Bala Bako. ubangiji Allah saka muku da mafificin alkhairi ubangiji Allah saka muku da aljannar firdausi Allah ubangiji ya biya muku bukatunku duniya da da na lahira tare da mu baki daya fatan alkhairi a gare ka malam Allah saka Allah kyautata makoma bisa wannan koyarwa da ake mana wannan wani bawan Allah ne ya rubuto wannan takardar sai wannan batun tallafin marayu wata baiwar Allah ta bayar da kayan yara mata tsinkakku set uku da doguwar riga guda ɗaya ta ce a baiwa kwamitin marayu nan ma wata baiwar Allah ta taimaka da ɗinkakken atamfa na yarinya guda ɗaya a baiwa kwamitin marayu wani bawan Allah ya bayar da atamfa 'yan leda guda ɗaya shi ma ce a baiwa kwamitin marayu wannan ma wata baiwar Allah ta taimaka da yajin shadda biyu da rabi guda biyu a baiwa o yajin shadda biyu da rabi guda biyu yadi biyar kenan a baiwa kwamitin marayu wannan ma wata baiwar Allah ne ta taimaka da taliya guda biyu a baiwa kwamitin marayu har ilayi wata baiwar Allah ta taimaka da leshin ɗinkakke guda ɗaya a baiwa kwamitin marayu nan ma wata baiwar Allah ne ta taimaka da shinkafa kwano daya a baiwa wadda jiya aka ba ta tallafin nan wato wadda ta ce ba su da abinci a baiwa nan an gano ta an kai mata har gida ina jin yau mahaifiyarta ma ta zo gun karatun nan ta kuma ba da zannuwa ɗinkakku guda uku da hijabai guda biyu a baiwa kwamitin marayu sannan nan ma wata baiwar Allah ne ta ba da set ɗin 'yan kunni wadda ya kai na 'yan mata goma kenan ta ce abai kwamitin mara alaga ne ne ga masu to sai kuma to ga wata ma har ila yau wata baiwar Allah ta ba da labule guda biyu ɗinkakke a bai kwamitin marayu sai ajiya a wannan wa so sai su yi haƙuri sai gobe a rikaka wannan ne takardar ta ku to ajiya an sanar da makarantar markazin islam cewa ta fara ta fara sayar da fom na shiga bangaren jis da kuma firamare to ashe har da na nce sai ne wannan ita hukumar makarantar ta ce an sake sanarwa cewa akwai scratch card na karatun NCE full time akan kudi naira 6,500 kamar haka akan darasin harshen larabci da nazarin addinin musulunci wato Arabic and Islamic Studies Arabic medium wadda za a koyar a harshen turanci da kuma English medium da kuma wadda ya shafi fannoni kamar haka Hausa Arabic Hausa Islamic Studies English Arabic English Islamic Studies bukatun shiga karatun su ne SAISE to da daidu da WAEC da SNECO da kuma wanda ya san wanda yake da wannan takardun zai iya shiga wannan makarantar da haka wanda yake da sha'awar shiga don karatun NCE a ita wannan makaranta ta Markazul Islam haɗin gwiwa da Sa'adatu Rimi College of Education Kano to sai ya hanzarta zuwa harabar makarantar daga karfe 9 zuwa karfe 5 na kowace rana don sayan wannan fom ba da wannan abin aje tambayoyi wannan yana cewa don allah malam ka ja hankalin iyayen yara a rage buri domin malam aure ya yi tsada kuma zina ta yi araha saboda buri in ka je neman aure in baka da kuɗi ba za a baka ba iyaye ba su damu da mutum mai tarbiya mai ɗan sana'a ba sai dai kawai mai kuɗi don allah malam a mana nasiha akan irin haka na to gaskiya ba duk iyayen ne suke haka ba ko sai dai a ce wasu daga cikin iyaye kai yanzu kan ma masu so a yi auren yafi ko ya aka samu da aka ai wahala in ta zo tana sa a rage buri ne sai dai babu laifi mutane su fidda irin wannan abun don yadda zamani yake wani baya gusawa akan al'adarsa sai an yi kaza sai an yi kaza yawanci iyayenmu mata sai ce wai yarwa ta gaza ba batun gazawa a ciki rukunnan aure shine mafi muhimmanci a ba da sadaki to in an samu sadaki an samu miji na gari ai aure kawai ya kamata yi in ba ba ko abin da zai biyo baya ba zai daɗi ba Allah ya shiryar da mu baki da
har ila yau dai game da taimakon marayu yanzu an miko takarda wata baiwar Allah ta kawo fallon zani da rigar yarinya guda ɗaya da kuma naira dubu ɗaya a ƙarƙashin wannan sha'ani na taimakon marayu su kwamitin sun fara tantancewa tun shekaran jiya har zuwa yau kuma gobe ma za ci gaba tantancewa to amma za a ga wasu takardun da aka rubuto babu kyakkyawan adireshi yanzu ko a takardun da aka bayar jiya wani yaro ya rubuto har sau biyu ya ce shi ya samu maraya ne ya samu kayan sallah amma takalmi yake bukata to amma kawai takardar ya rubuto ba shi da adireshi ga wata ma da ta rubuto babanta bai da lafiya yana kwance abinda za su ci ma da kyar kuma marainiya ce ko fallon zani ta ce a taimaka mata to kuma bata rubuta ma anguwar ba balle adireshi ba dai lambar waya to akwai irin wayannan takaddun da dama su kansu kwamitin suna shan wahala wajen tantance wannan abun kuma insha Allah ina jin jibi ne su kwamitin za su aiwatar da wannan rabo a masallacin juma'a a wannan karan kowa za a kira gidan da aiki suka zo suke da marayu su zo su karba tare da wakilan masu ba da wannan kaya da sauran jama'a domin a ga yadda ake tallafa wannan su sha'anin marayun to wasu ba su rubuto cikakken adireshi ba sannan to wannan dai shine duk wanda ya gabe abu nan ba ba shi da cikakken adireshi don haka ba sa ganewa su 'yan kwamitin in banda gidajen da aka riga ake da rijistar su a ajiye wannan shi ne ba da haka malam kafin a je tambayoyi shugaba ce na a rubuta wata takarda ce zan iya karanta wannan wannan ya ce da assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya don girman allah ina roƙon yan uwa musulmi su taimaka su agaza min akan larurar da allah ya jarrabe ni wallahi malam ni makahuwa ce kuma ni tsohuwa ce ba ni da ɗako jikan da zai iya ɗaukan ɗawainiyata gashi ina fama da cutar hawan jini shine nake roƙon tallafi daga wurin ɗan uwa musulmi a taimake ni albarkacin annabin tsira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba da ikon taimakawa za a iya tuntubar Alhaji Muhammad Bako kafinta ko Muhammad Dattijo a lambar waya 08138038946 ko kuma kai tsaye a gidanta da ke layin da'u mai itace gida mai taikin ruwa a kofar ta rubuta sunanta ba sai na karanta ba da dai sauransu wannan shine abin da aka abunan aka rubuto kwai lokaci ne na tambaya ɗayatar bari mu karanta tambayoyi ko da guda uku insha Allah sai a abin malaka ai hakuri tambayoyin sun su sun su 50 fa ai shine yace su daina rubutuwa haka wannan tana cewa malami ne na sharuwa ina azumi a bisa mantuwa menene matsayin azumi na na'am wanda yake azumi ya manta ya sharuwa ba ganganci ba babu matsala a kare shi
wannan yana cewa Allah shi gafarta malam tambaya ta ita ce malam mutum zai iya yin tahajjud wato mutum in zai yi tahajjud zai iya yin tarawih wato ashiyam kuma amma ko kuma ba haka bane muna son malam yayi mana bayani akan yadda annabi Muhammad yake yi na'am to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matarsa ta ce raka'a 11 yake diddare ko lamarana ko ba lamarana ba amma kuma ya ba da umarni cewa sallah ta dare raka'a biyu biyu ka sallame kaga bai kayyade ba ana daga za ku ga saudiya 36 masu ke ko ba haka ba daga wanda zai iya yin 11 hakura su ne wanda yawanci in sun goman karshe sun zo za su tsaya tahajjudi sai su ajiye tarawih in kuma za ka yi fiye da haka ka yi tawarawinka kuma ka zo ka yi tahajjudi ko ma ka yi fiye da yadda ake yi haka bukata dai annabi ya ce sallar dare raka'a biyu biyu kana sallamewa in ka ga alfijir zai keto ka yi raka'a daya ta zama wuturi gare ka wallahu a'lam
wannan tambaya tana cewa Allah shi gafarta malam malam tambaya ta ita ce ina so malam ka mana ƙarin cikakken bayani akan lokacin da ake shiga itikafi da kuma lokacin fitowa na'am to itikafi malamai sun ce min nawafilil khair sunna ce nafila ce ta alkhairi malamai sun yi bayani cewa ana so a shiga wannan itikafi musamman a goma nan na ƙarshe malamai mazhabar malikiya sun ce karancin kwanakin itikafi kar ya gaza wayannan goma na ƙarshe din kuma ana son shigansa lokacin da ainihin dare na farko da mutum zai shiga kafin rana ta faɗi ya faɗa ciki amma in ta faɗi ya shiga babu wani abu sannan ana so ranar ƙarshe mana ranar idi to wannan itikafi ya yanke sai a fito amma malamai sun nuna ana iya yin itikafi ko da na kwana ɗaya ne ko kwana biyu Allah ya shiryar da mu
wannan yana cewa malam tambaya ta ita ce malam idan mutum yana sallar tahajjud shin in yayi sujada shin zai iya faɗan buƙatarsa da harshen Hausa ko kuma dole ne sai da larabci kawai mutum zai yi na'am an fi so yayi da larabci duk addu'a da zaka yi cikin sallah amma in a wajen sallah ne ka yayi da yaran garinku Allah ya shirye da mu bari mu karanta wannan ta kasance ta ƙarshe wannan yana cewa Allah shi gafarta malam tambaya ta ita ce menene hukuncin wasu malaman makaranta idan Ramadan ya zo ba sa shiga aji wai don wahalar azumi malam ina so kai musu nasiha saboda kar ya zama na suna cin kuɗin haram saboda hakan yana faruwa a makarantun mu na firamare
to wanda ya alkawari zai yi aiki dole sai yayi wannan aiki in bai yi aiki ba ya karbi kuɗi ya ci kuɗin da ba nasa ba duk abin da ba hakkinka ba ka taba kuma gobe kiyama Allah zai tambaye ka kai wannan shine
ya sauran da za a karanta kenan sai waɗanda suka rubuto suna neman a sanya su a cikin addu'a daga ciki akwai wani da ya ce malam da sauran yan uwa su sanya shi a cikin addu'a saboda akwai kayan su da ya bata a hannun dan dako wanda har zuwa yanzu nan babu labari kuma kayan ya kai naira 400 shine suke so a sanya shi a cikin addu'a Allah ya bayyana wannan dan dako da kuma wata da tace akwai hakkin ƴaƴanta da aka da aka kashe babansu suna neman haƙƙin abun gwamnati saboda da yana aiki ne yau shekara uku suna fama ba su samu ba a sanya ta a cikin addu'a ita da 'ya'yanta Allah ya ba su wannan to da marasa lafiya da masu neman aure da masu wasu bukatu na alkhairi da masu wasu larurai kowa Allah subhanahu wata'ala ya san bukatar kowa ya san kuma wato damuwar kowa Allah biya wa masu bukata bukatunsu na alkhairi masu damuwa kuma Allah ya yi mana baki daya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين
takardun da za ka je ka kula an zo anan ba mu sani ba ko an taba mu